بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم يا أئمة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر فالتقى فيه بنظرة تأتي لنا بظفره
علي اختيارا أزل الذكر قاعدا بشيرا نذيرا سافرا وشكورا فجمعي وتصريفي لحب محمد وفيه بيوئي أن هل تراه يبور إذا أدد الأقوام يوما وفخروا فخاروا فإني بالعدل فخور سمير ثابت متواتر قبوت أبي فهو وكبير وبحر قصيد كامل المد وافر وكوني إياه عليه يسير بفضل إله الناس جل جلاله أنال مراما منه شاب صغير تصور حالات العميل ما ملازمه وختم تصديقي وذاك شهير فحمد أبيك لي معاد ومصرف مسلي على خير الورى وحضور سرعة منير بين الله أمره بمولده إذ حكمه قصور وقد حمد النيران غارت عيونهم بسلعة من منه يسر نمير وقد حتفت تلك الحوادث أفصحت بهائم أنكر جاء ونذير لقد جاءنا منا رسولا لكلنا رؤوفا رحيما بالغميس يسير تراءت خصومه من عند كرسه فطارت قلوب أو سكت ضمير ودلت قضايا الشافيات بأنه لأكمل مخلوق أبي نشير فلا شك لله الدلال فإنه له جوهر فرد فله نسير وقد كان محسوسا وجاء معمما زدا ولدا للفتنة يمير أفاد لدى للكل أبقى سيره ذئب منازلنا له عليه اختيارا أنزل الذكر قائلا zaɓi ga Allah da i da annabi yake haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani gare shi halin kasancewarsa yana mai jagorancin halitta da shi
بشيرا kuma halin kasancewarsa yana mai bishara da aljanna ga masu bin Allah نذيرا yana mai gargaɗi da wuta ga masu saɓan Allah صابر yana mai kuma haƙuri وشكور yana mai godiya ga Allah
وجمعي shehu ya ce jam'i na da وتصريفي tasarifi nawa ya yi magana jumu'ul qillati ko Mm.
akwai jumu'ul kasrati na masu tasarifi ce ya yi tauci zuwa ko tasarifi zuwa kuma tasarifi ice dukkaninsa da tasarifi nawa حب محمد ya tabbata da soyayyar annabi Muhammad ne وفيه بيوئي cikin soyayyar annabi Muhammad ne ciniki na yake هل تراه يبوش shin yalla kana ganin ko cinikin ko kasuwancin nawa yana samun tasgaro ma'ana karaya babu a cikin ciniki na saboda cikin maza Allah ne إذا أتدى الأقوام يوما shehu ishe idan jama'u suka ƙididdige wato abin da suke da shi ɗaya rana تفاخروا suka yi alfaharcece ne na yawan dukiya ko na yawan dangi yawan jama'a فخارا suna masu alfahari da abin da suke da shi فإني بالأمين فخور ba izi haƙiƙa ni fahuru mai yawan alfahari ne ba da kuɗi ba ba da dangi ba ba da kadara ba ba da yawan jama'a ba isha a ni bil amini da amintaccen Allah annabi Muhammadu ne nake alfahari
وحبي صحيح shehu ya ce soyayya na cikin manzo Allah sahihun ingantacce ne ya yi taujihi zuwa ilmin mustalahul hadisi Eh, hadisi sahihi ko to ku bi sahihun
ثابت kuma sabitun tabbatacce ne akwai hadisi sabiti متواتر kuma soyayya na abin gerantawa ne da tabbas akwai shi akwai hadisi mutawatiri كصوت أبي قاسم na kwaikwayi ubana na yi koyi da babana wajen son annabi muhammadu shi ne alhaji abdullahi ƙasa soyayya annabi ya goge shi وهو كبير shi a cikin soyayyar annabi muhammadu babana babba ne Allah ya saka masa na وبحر بسيط shi mai kogin manzon Allah na yabansa baron kogi ne basiɗin mai faɗi a cikin wannan magana akwai taujihi izuwa ilimin arudi baharul basiɗi na'am كامل المجد kuma kamilul mad mai cikakken ji ne akwai baharul kamil akwai baharul madidi وافر kuma wafirin cikakke ne da kogin san maza Allah ice akwai kuma ba- ba- baharul kamili وكوني إياه عليه يسير kasancewa ta iyahu gare shi tare da shi zuwa gare shi ne yake tafiya alayhi salatu wassalamu soyayya nawa zuwa annabi yake tafiya kullum kaga akwai taujihi zuwa waɗannan ilimin a ciki gashi ya ambaci wato basidi majidi kamili wafiri duka kuma a cikin ilimin waka ilmin arot akwai waɗannan buhurin shi'ir taujihi kenan da ko'ina ka bullo shehu ya narkar da komai cikin yabon annabi da soyayyar manzon Allah na'am بفضل إله الناس جل جلاله na samu haka ne da faralar uban gijan mutane wannan da girman sai ya ɗaukaka shi ne Allah أنال مراما منه ina samu kuma wato abin nema na minhu daga gare shi minhu daga abin neman nan شاب الشهير dan yaro yake yin furfura yaro zai furfura bai samu ba amma ina da cije ne ina samun sama da haka da farala ta Allah albarkacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
تصور حالات العميل yace suratuwar halayen nan na mutaccen Allah annabi Muhammadu ملازمي shi ne suranta halin annabi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam hali kaza ya shiga hali kaza ga ma'aiki kaza da kullum a cikin suranta halayen annabi nake Mm, da ta- da tajalliyatun nabi yace yin wannan surantawa mulazimi shine abin lazumci na وقد تم تصديقي hakika tasdiki gas- ban gaskiya nawa cikin manzo Allah ya cika وذاك شهير wancanan ka ko shahirun abun nan shahararre ne kowa ya sani ni tasdiki na cikin manzo Allah tamma ya cika Allah ƙara cika Amin.
na
فهل بأتيك لي مراد yalla akwai muradi gare ni a samu zuwa a ƙiƙo ومسرح yalla akwai mahuta gare ni da zan je in huta da zuciyata a aƙiƙu madina ne أصلي على خير wanda الورى je aƙiƙu can dutsen aƙiƙu na madina usalli sai in zama ina da yin salati a bisa fiyayyen talikai annabi muhammadu وأزور ina mai kuma ziyararsa ina ziyarar sabansa سراج shi manzo sallallahu alaihi wasallama fitila ne منير mai haske
بين الله أمره da بمولده Ubangiji Allah ya bayyanar da lamarinsa cewa shi babu irinsa, shi ba a yi irinsa ba, shi ba za a yi irinsa ba, bayyanar lahu amrahu. Allah ya bayyanar da lamarin annabi bi maulidihi daga haihuwarsa. Duk wanda ya zo ya shigo da wani raini da rashin kunya da cikin hadarar annabi shi ne la'anan ne, amma Allah bai irinsa ba kuma ya bayyanar da haka bi maulidihi daga haihuwarsa ba a taɓa ganin irin haihuwa irin ta ba. daga haihuwarsa an gama Eh, ba sai da aka yi tafiya ba aka yi raino aka ga abun mamaki aka zo aka yi annabta aka yi zaman kogo aka yi kaza aka yi hijira aka yi wafati tun kafin a zauna kowa ya gane bayyana Allahu amrahu bi maulidihi daga cikin abubuwan da suka faru na haihuwar nasa fitowarsa dai da ciki ta sha bamban da sauran an ji kowa ya san abin da sai da amina ta faɗa ko yana fitowa yana fitowa daga cikin ta ce ba ta ji wahalar naƙuda ba ba ta ji damuwa ba ba ta ji ciwon ƙugu baya da masu naƙuda suke ji ba ita duk ba ta ji ba aka ce aka kira gane kin fara naƙuda ta ce kawai na ji dai cewar na dai fahimci abin da yake ciki na ɗan da yake ciki na yana so zai fito kawai kuma yana fitowa ya sujjada ta ce yana fitowa ta ji ce Allahu akbar sujjada ta ce tana kallonsa ya taso ya ce Allahu akbar ya yi zaman tahiya irin zaman kowane babban mutum kuma ɗora hannuwansa nan cinya kuma ya miƙar da sababansa ta ce tana kallonsa sannan ya kuma yin sujjada Allahu akbar ya kuma tasowa ta bi sai ya zauna ba ba ya ci karka ba sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaɗan assalamu alaikum wa rahmatullah ka guda da mai sallama kaga a nan wa aka taba gani haka haifa kuma ta ce da ya sallama nan ta ce sai ya ɗaga hannunsa kamar yadda sufar mai addu'a ya buɗe tafukansa ta ce ya dinga motsi da bakinsa amma in sai da amina ta ce ni ban ji me yake cewa ba amma yana ta motsi da bakinsa ya daɗe ya daɗe sai ya shafa fuskarsa ya shafa ƙirjinsa shi ne ta ce can sai ya aci shawa sai ta ta ce ina ji sai ya ce alhamdulillah sai kuma yin atishawa ya kuma cewa alhamdulillah ya yi atishawa ya kuma cewa alhamdulillah kaji so uku ko? to ta ce shi kenan can kuwa ɗan jim kaɗan yana zaune a haka a gabanta ta ce sai ya kwanta yadda duk jarirai suke kwanciya sai inya inya inya ba da fana'i baka ka gaya wa kowa idan wani mugu zai ce maka kaji wata magana kaji a wani hadisin to mai labarin zuwan mai hadisin ne kasan da na suke lalata kan mutanen da ba su zauna da manya sun ji kissa ko ba su duba littattafan da manya suka yi bayani ba sai a ce wa mutum kaji sun ce kaza saboda ba a hasada husadun nabi ku dinga lura da maganganunsu duk ta inda suka bullo ku gane in dai kun gane shi kenan to ita sai da amina Allah ya ƙara mata ita ce abubuwan da aka sama a wajenta su ake cewa athar ko kuma akhbar labarin samun cikin mai hadisin da labarin haihuwar mai hadisin sai da aka haife shi ya zo ta raine shi ya girma aka aiko shi sannan in yi magana ta zama hadisin to sai a ce kafin wannan an san ba bayani kenan a baya to kuma wai sai wani wawa ya zo ya ce ma wai wani hadisin wawa ya rawaito babu su ce ta rawaito kasan mutane ba sa lura sai da nasuwa annabi mahasadansa kuma ga suna suna ta auka mu masoyansa ko muna ta gane dole mutum ya lura da kyau abubuwan ma'aiki alai salatu wassalamu na ban mamakai na wajen haihuwa wasu ma ba za su faɗu ba saboda imani maulama shahamar tijani da ya yi bayani ya yi bayanin yadda aka haifi manzon Allah in ka ji kai ka san lalle Allah bai yi kamar sa ba kuma bai zai yi ba to amma sai a ba da bayanin da ita abinda sai da amina aka karba daga wajenta daga samun cikinta a daren sha bakwai ga watan rajab daren juma'a rannan aka kai ta gida wajen sayyadi abdullahi a rannan ya shiga ya tare da ita a rannan ya kusance ta a ranar cikin manzon Allah ya shiga to daga ranar abin da take faɗa tana ji na cikin har izuwa ranar da ta haife shi ya yi wannan sujjadar sai da aka karɓi batu ɗai saba'in da biyu ta ce kaza a kan ciki ta ce kaza gun haihuwa ta ga kaza ta yi mafarki da kaza ta ga kaza ta ga kaza dole su haka ya rawaito duka manya-manyan littattafai na mutanen da da suka ainihin tabbatar da abubuwan sun faɗa na annabi ne da aka samu daga mamansa Eh, sannan kuma daga baya yanzu kowa ai yana da tarihi wanda sai dai a isar masa an yi kaza lokacin cikinka to shi annabi sananne ne ya sani amma a al'adance na bashariyantaka iyaye ne za su yi bayani za su faɗa musamman uwa to kowa uwarsa tana da tarihinsa sai dai na annabi ne ba za a samu ba ko kuwa to saboda haka ire-iren waɗannan suna nan fal shi sa ka ji shehu da yake shi jagoran harkar ne shi ne ya ce bayyana lahu amrahu bi maulidihi daga haihuwarsa daga cikin abubuwan da muka faɗa to ga wasu nan ma shehu ya ce in hudda minhu qusuru yayin da aka rugurguje wato katangu na shirka minhu daga haihuwar manzon Allah kada zakkowa duniya Allah ya wargaza ya rusa katangun kisra ko wanda can ciki ake ta bautar bautar gunki ake bautar wani Allah duk wani abin da ake na shirka annabi na zuwa sai da abin ya girgisa na wa qad khabida niranu hakika wuta ce na farisa ta bace sarat uyunuhum wutacen nan da ake bautawa na farisa kendir kendir ne guda dubbai a kunne a waje da ruwa da iska ba sa mutuwa kuma canjar din baya karewa baya konewa saboda na tsafi ne ana ta sujada ga ga candara annabi na yin saboda shekara dubu nawa candaran nan suna nan amma ma'aiki alaihi salatu wasalam yana shigowa duniya sai put put put duk suka mutu shine aka ce khamiratin niraru wutacen da ake bautawa na farisa duka suka mutu daga haihuwar manzo Allah ƙorama kuma ta shawata ta ta kafe da wato hudo wannan wannan da ruwaye na rama da tauhidin Allah yake kwarara daga gare shi shine annabi Muhammadu
وقد خطفت تلك الخوافق شانك واتفين الله تاي مغنا أصبحت بهائم كوئنا أكدن جن ولد المصطفى وحق الهناء ولد تكس تسم بعضا الله سبك سيسوتي كواك جهات بإلهي شين إمام البوسري yake ta faɗar irin waɗannan a cikin hamziyarsa kaga lokacin da ya aci shawar nan sau uku shine shine shine imam al-busiri yake faɗa cewa mala'ikun Allah ne suke gaishe shi in yace alhamdulillah sai su gaishe shi yarhamukallah sai shine yake cewa shan matatul amlaku izwar athu wa shafatna bi qawliha shafa'a ko nan kuma wata walal bushara khawati fi an qad wulida al-mustafa wa aqal hana'u bushara atifi ta ko ina na Allah daga kowane bangare ko ina ana ta jin hawa ta suna ta gaisuwa
afsa habba ha'imu an qadza'a yace dabbobi sun yi magana sun yi kusa a bisa cewa hakika manzo Muhammad ya zo wawan biyu shi kuma shine mai gargadi galin tara Allah qadza'a la minna rasulan hakika ya zo mana daga gare mu rasulan manzo da kullina ga dukkaninmu laqad ja'akum rasulun min anfusikum na'am ra'ufan yana ne ainihin jan kai gare mu rahiman da rahama gare mu bil khamis yasiru yana mai tafiya kuma wajen ɗaukaka addinin Allah zai hamisi da wato runduna ta yaƙi
tara'at qusurur rumi yace kuma wato katangun nan na rumta ta ta ta ta ta girgiza inda buruzihi yayin fitowar manzo Allah فطارت قلوبهم zukata ta dinga tashi tana tumanya والأفراد ko تطير ko ta kusanta zuciyoyi ta tashi ta tumanya zuciyoyin bayan Allah dan farin ciki da zuwa manzo Allah ta dinga kusa ta dinga tashi sama zuciyoyin kafirai da munafukai dan bakin ciki da zuwa manzon Allah ta dinga kamar zuciyar ta fito ta tashi ba haka suke ba har yau in mawuji ya zo ya suke suna nan alaban bayan kyaure
waɗannan tsabaya shakhsiyatun ƙarayoyi na shaksiya ta shiryatar ma'ana abin ƙaraya alamomi da kuma wato ainihin abin da ake cewa hawariku ko kuma alamomin bashariya ko ƙara'inar ahawal ƙaraya hukunce-hukunce shaksiyat ta jikuna an gane wannan shehu ya taujihi ne ya zuwa ilimin arobi shi ne za a akwai karaya karaya a ciki karaya sadika karaya ko ta ilimin arobi to sai ya ce karayoyi karaya kusina karaya wato alamomi da hukunce-hukunce na shakhsiyat na mutuntaka ta nuna cewa mai بأنه cewa annabi muhammadu لا أكمل مخلوق wallahi shine mafi cikar duk wani abin halitta na Allah فيه نكير Ah, fihi nakiru shin akwai wani mai musu da ilkari akan cewa shine akmalu mahaluki jawabi babu فلا شكل للماهي الدلال babu wani mai kama jiki ko da mai share kafirci فإنه Haƙi in ka dare bai kama da manzon Allah to manzon Allah ne. Haƙiƙa shi له جوهر jauhari ya tabbata ga manzon Allah da baya rabuwa.
برد Wanne yake baka ɗaici ɗaya tan tilo خلاه نظير wato kini yawo kunta daga barinsa babu mai yin kama da irinsa shi wannan ainihin gwaldin.
وقد كان مخصوصا hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mahasusan abin keɓancewa da girmama girmama daga Allah وجاء مؤمما Ya- shi ba susi ne komai nasa hasi ne an keɓance shi da abubuwa fallin girmama girmame shi ma keɓantacce ne babu irinsa komai nasa ke ususiya ne amma da sai ya zo مؤمما abin dambamawa alherinsa kowa da kowa ya samu جدا mu'ammiman mai gangama kowa da kowa wajen jadan baiwa وندا da baiwa dai للمسنتين يمير yana mai taimako da masu bukatu da taima- taimakawa gare su masu jin yunwa masu fari masu waiwai shi manzon Allah mai taimakawa ne gare su da ba su barala da ba su abin bukatar su annabi Muhammad
أفاد الندى للكل ya kwararo baiwa ga kowa da kowa to dan me ba za a ce yana yin baiwa ba shi ke yi ya kwararo baiwa lil kulli ga kowa da kowa أطلق صيده ya saki mamakon ruwa na baiwarsa دقيق أناس ناله raunan mutane ya same shi وخطير da me da- da haɗarin mutane mai haɗari ƙaƙƙarfa irin wannan in ya zo guri zai turi jama'a kawai ka baya shi haɗiri kenan ka ƙi za a yi ku tafe ka to shi kuma rarrauna irin irin ƴan langwabai ɗin nan irin mu ba ƙarfi in ma ni sai dai mai baya an dai magana ƙarfi ne sai a bubbuge mu to to da ifu unasi dan yawan bawa annabi mafi raunin mutane da ba iya komai sai a tura shi iru da ƙarƙarfa wanda yake haɗari ne yanzu zai bubbuge mutane kowa ya samu iya yadda yake so ya cika ya ƙoshi ya bar ragowa saboda yawan baiwan manzon Allah na'am بغار هراء داءه الوحي إذ قدها رياض زنان عنده وصير فذلي يمين إن جاء أحمد قابلا أوامره والبحر ليس يغور وفي ذل أصحاب الشمال يسيبه جهول أصى الحاج ومنه خجور إذا جاد بالمعروف فالكل غانم ويا ويا آل الشرك حين يبور فصل عن هنين بعد بدر وصلؤهم عن أهل كتاب حين كان نظير وخيبر بل وادي القرى وقريزة ومكة إذ خيل الرسول تصور حزون تبدى فيه خيل محمد لواء أمين الله فوق يطير فقد وضع الماهي رقاب شناته ووافى إلى البتهاء ووى وقود رجال قريش تحت ظل سيوفه فأبى ولا تدري قال صبور وقد قر صفوان ومات مغربا وقد لعن سهر استلم صخور وقد ترى الصلاة إذ مناتهم وقد سمع التكبير تم ظهور ولائلة تعو أساف مدمر كذا هبل مهزي دعاها سبور قل الحق جاء ودين محمد وملكم أبى أن يستفيه هفير قد اهتز بيت الله إذ طاف آمنا به هاشر والقلب ثم قرير وأبطل أحكام الجهالة ناسبا شريعته الدولة وفك أسير بحق دماء في الديانة دائما لإرث ومال ما استمر ظهوره وأكمله والحمد لله واضح صلاة على هذه الخلائق نور عليه صلاة الله ثم سلامه زفير حبيب الله وهو خبير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الحاج إليه شكور عليه مع العالم الكرام وصابي حبيبي منصور وذاك يمون دار شراء جاءه الوحي wahayi ya zo maka bidari hira'in a kogon hira an sha bakwai ga watan ramadana izgada izgada riyadu jinanin yayin da kogon nan na hira ya zamanto dausayi ne na aljanna indahu a wajen manzo Allah wasa'iru kuma dausayi ne na wuta ce saboda shan wahala da haɗuwa da jibrilu
fazali yaminin ja'a ahmada
ice wazawancananka ja ahmad ya zo wa ahmadu wahayi daga allah a kogon hira qabilan Mm. fazali yaminin
da kuma wato rantsuwa ta na albarka cewa jibril ya zo masa da wahayi a kogon hira qabilan awamirahu yana mai karɓar umarnin umarnin allah wal bahru laysa yaghuru kogi kuma na ainihin suni da karɓar saƙo daga Allah zuwa maza Allah bai zama yana mai kafewa ba.
muhizir li ashabi shimali Kunyata ta tabbata ga ma'abota hagu su ne wato mushrikai da maguzawan maka yusibuhu juhulun da wanda mai jahilci wawa ya same shi asal hadi ya yi wauta sai shi ne zai yi wauta ga manzon Allah shi ne Abu Jahal. ya saba wauta dama ya saɓi mai shiryatar da bayi wa minhu fujuru kai fajirci ya tabbata daga abu jahalu ya saba yi idza zada bil ma'rufi ice manzon allah sai ya gode idan ya yi baiwa da alkhairi kullu ganimun kowa da kowa yana mai samun gani ma shi yake baiwar ba. ta
wa ya waiha ahla shirki ya turbin ahalin shirka hina yujiru yayin da wasu suke yin kai gira ga manzon Allah Mm.
da yaƙi da sharri to wai wai- tur ya tabbata gare su
fasal an hunainin tambayi wato ahalin tambayi wato kafirai a bisa faɗansu da yaƙi da manzo a hunainu بعد بدر bayan badar tambaye su da daɗi وسلهم عن أهل كتاب tambaye su mana a bisa bugawar nan da suka yi da ahalin littafi sun ji da daɗi حين خان نذير yayin da lokacin naziru ya yi faɗa da ƙabilar bari naziru ya ya kasance tambaye su sun ji da daɗi bani naziru yahudawa da masalaku ranar da mansu da manzowar da sun juya bani gurar zata banzaye ba sun doku gudan sahabban su banzaye da rahuliya tuno da fatahu لما كتهره من بكاذيب الرسول لعل يا كشيمك يا shi ne shi a tambaye su da daɗi ba daɗi sun rugurgu su sannan suna can Allah na da rugurgu su dan dama musifar su bi ce ta duniya da ta lahira kunyatar bi ce Allah ka kiyaye na وخيبر haka nan tambaye su a yi bara mana
بل وادي القرى tambaye su gwalin ƙuraya aka yi sun ji daɗi kuwa وقريبة tambaye bani ƙurai zata tambaye su mana ومكة إذ خيل الرسول tambayi سفين mutanen maka ranar fatahu makata yayin da manzo ya zo da dakarunsa da wakai sai da kuma ƙura tana tashi ana shigowa maka hanyar rasu da tasiru dawakan dawakan annabi da dakarunsu sana nasu tada kora sama aka shigo maka aka yi musu dum ba dum mutan maka motsi a ɗaki maka sawa annabi ya zo na'am حزون تبدى فيه خير محمد ya ce ta kofar nan na ajunu unguwar ajunu da ta nan ne wato dokin nan da kuma dakarun nan na annabi muhammadu ta bayyana لواء أمين الله فوق يطير wato tutar nan na amintaccen allah wacce take a rubuce a jiki la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta zamanto sama tana bila tana kadawa a hannun sahabbai suka shigo maka eh ba ta hanyar da suka shigo ba ta ina annabi ya fita ta nan suka shigo ba da annabi ya shigo ya zo maka sai gewaya sai ya shigo ta hajjun hajjun can wajen makabarta ta wasu sai da khadija ko hajjun kenan sai ya fito ya biyo ta nan da zai shigo haramun ma sai wajen da aka tsaya aka yi wannan kiran bishiyoyin a wajen makabarta kenan da annabi ya taho ta nan ya shigo wajen maktaba gidan da aka haifa annabi sai ya shigo ta nan wato wajen babu safa wajen nan shi sa'ayi ta safa da annabi ya shigo sai ya shigo ta kofar da ya shigo babu hasu tana nan a yanzu sai ya ke taho ya shigo sannan ya shiga cikin ka'aba annabi akwai girmamawa a nan da ya zo maka bai shiga ta ko'ina ba sai ya mutu kun wasu sai da hadiza saboda alkawari da girmama soyayya da girmama biyayya sai da hadiza kuma sai annabi ya zo sai da ya shigo ta wajen kabarin nan nasa sannan ya shigo alaihi salatu wassalam na'am shi ne shi wace wato dakaru da dawakai na annabi muhammadu hajjunu tabadda fi khairu ta kofa babu hajjunu ta nan ya fito Eh, tun da nan unguwar hajjuni ne to kofofin da da kofar da ta yi sai ta wurin a harami an sa mata babu hajjuni sai kofa ta gaba babu bani shebata haka suke a cikin kudin sa'ayi a titin safa zuwa marwa Mm, to ta nan manzon Allah ya shigo na'am
فقد وضع الماهي رقاب شناته hakika mai share kafirci ya take wuyayen nan na rashin kunyarsu da wauta na kafiran maka ووافى إلى البطهاء ya zo kuma ya shigo izuwa kwarin maka وهو وقور yana mai kaifin hankali babu kiɗima babu ruɗewa alayhi salata ma a tsaiki an shi sa kaga duk abin da aka yi a fatawar maka ta yi zama shi ne ƙarshen farin ciki ga addinin musulunci babu wani abin da aka zo manzon Allah ya shigo a natsansa yana mai karɓar umarni daga Allah aka kama kowa ya zo hannu kuma aka yi musu duk abin da ya kamata a yi aka yi abin da ya janyo karfafa addinin musulunci har ma manzon Allah a ranar ya ce to la hijira ta ba a kowa ya zauna inda yake makamamunci ta zama namu madina mata mu wanda bai samu damar hijira ba ya zama sa makama ta zama darul islami na'am
رجال قريش تحت ظل sai ga سيوفه mazajen nan na ƙurashawa suna ƙarƙashin inuwar nan na takufan manzala
فأغضى yana mai shuna mazaje gare su ولا تسريب قال الصبور mai haƙuri shi ne annabi muhammad ya ce babu gori babu ramuwa ta shari gare ku fasabu an ta mutsalaka annabi ya ce yau me kuke zato zan yi da ku duk ga ku a hannu suna tamki cikin igiya takobin sabai duk ga ta zazzare ga inuwoyin takobi a kansu ana jiran izini manzala da kansa ya ce me kuke zato zan yi muku idan wannan ya kalli manzana wannan ya kalla ya tuna abin da suka yi kowa sai ya kogo nan da sai taimama suka yi ta taimama taimama da ba sallah kawai haka suka dinga yi ai, ai, kazan an ji kunya haka ake yayi sai hakuri suka dinga cewa khairan ma la tazammuna bi fa'ilun bikum al-yawma قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم dan uwa mai girma baban kama dan uwan mu ne mai girma alheri muke da to mai annabi ya ce musu cai duk ku kwance su a kwance din aka daddaure a kwance aka kwakkwance su muzala su sabai sun so kawai yau a yi musu izini su yi musu cin kaca saboda abin da suka yi kai haƙuri sai manzo Allah sai annabi ya ce to fadhabu wa antum khulaqa duk ku tafi mun sake ku da an sake ku kowa ya tafi ba komai wannan ma dai yaji tsoro ya shiga haramun Allah kan ku taba shi ku kyale shi wannan yaji tsoro ya gudu gidan sarki ku kyale shi a girmama sarki sarki mai daraja mai girma sarkin makaduwan ya je shi kansa sarkin yana shirin zai gudu fa ya ma fara shi da kakaransa za su gudu sai suka ji sanarwa an ce duk wanne zai gidan sarki ma ya tsira ya kyale shi sai sarki ya rawa ya zauna ya yi shiru kamar ba zai magana ba farkon abin da ya fara cewa sai ce kai muhammadu akwai hankali nan da za na
وقد فر صفوان safwan ya gudu da
وبات مقربا yace ya kwana yana abin bakuntarwa وقلان صخر إذ سليل الصخور sai ga sahar kuma ya yi taushi yayin da duwar wato duka masu ƙarfi suka yi taushi shine saharu shine sarkin makabu sufiyanu kenan safwan kuma wani wazirin sa ne mai ƙugu mai ƙugu baba da ma'aiki kafin ka ce mai wani ka ana cewa ayi an jiyo an jiyo mu da shi zini ya zo maka ya yi hanyar ɗaifa can yi kwana a daji ba gaskiya ya tsaya mana amma da aka ce an yi afuwa da sai suka dawo na
وكسر عزى manzo ya karya mulkin nan na uzza Nata.
ya karya lata حين مناتهم yayin nan yayin mutuwa su duka ya karkashe shi ne ya yi tauriya yayin mutuwar lati da kusa yana na mulata wa mutuwar su kuma yana nufin da malata a gani Na.
hina malata ma'ana da akwai ta ma bankin malata uzza lata malata uzza da lata hina malata hina yayin mutuwar su kuma da malata ita ma na'am وقد سمع التكبير Hakika an yi kabarbare cikin kaba.
تم Farin قبور ciki kuma ya cika gare mu mu muminai a gurin da ba a ake ta shirka ba a faɗin Allah to yau gashi ana ta jin kabar bari komai na shirka ya kauce Allah ka sa mu ma muna ji muna gani Allah ka nuna mana ranar da baitul maqdisi Allah ka kwato mana shi mu je mu ziyara ta sallah mu je mu yi wazifa ma a can kusa Allah ya kori Yahudawa Allah ya wargaje su suna sun wulakarta gurin da yawa amma amma lokaci na na shehu ya gaya mana ba a kwato shi ko kafin imamul mahdi ya zo mu kwace shi ko kuma in ya zo mu raka shi mu je a kwace shi don mai san zuwa za mu yi abiza insha Allah eh wannan masallaci na baitul maqdis Allah ya kwanto shi gashi can ana masu bautar gunki a ciki sune masu coci sune yahudanci kala kala ana kuma musulmi ma an ce su ma suna da dama su ma gefe can suna yin sallah suna cikin sallah a saka musu ban a sa musu gundi ko satin nan ma an musu ko ai kun ji ko to Allah kai mana magani na'am
ونائلة تعوي أساف مدمر wanke na ina ta yankale ta kuma sulmiya ta zama a bar kibarwa da gurgurarwa
كذا هبل haka nan hukunkin hubal مخزى abun ya zama to abun kunyatarwa domin ya wargaje دعاها تبور wayo wayo ta kiraye shi ya gurguje قل الحق جاء ودين محمد babbi ka ce ja- gaskiya ya zo shi ne addinin muhammadu haka allah ya ce da annabi ya faɗa قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا إن النبي yana da sandarsa ka sassawa in yi haka ya faɗa gumaka nan duk sai su faɗi su wargaje in yi haka nan ma gumaka nan duk sai su faɗi su wargaje ja alhaƙu wa za ku ba illal ma'una kana da kuka ha na'am ومن أبى أن يكتفيه هكير mulki ne na Allah da wulaƙantacce yaƙi yabi wannan mulki shine kaɗai ga Allah
قد اهتز بيت الله Hakika ɗakin Allah ya girgiza ya raurawa don farin ciki إذ طاف آمنا yayin da annabi ya ɗawafi a Jiji.
ɗakin Allah kuma yana amintacce babu wata rigima babu tashin hankali حاشر yayin da mai taruri ya ɗawafi da shi والقلب ثم قرير zukata kuma kalbi zuciya nan bayan Allah mumune kan mace nan ka tsariro sai ta zama mai sanyi da jin daɗi aka kuma buɗe ka'aba aka shiga lokacin yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duk ka- ka'aba na kulle ina mukullin ka'aba mukullin ka'aba ya gudu ya can ba za su bayar ba wanda Allah ya ce a ba da makulli akai akai suka ki bayarwa alayhi salatu wassalamu ne nuna sai da na ali da sallah shi zai ka karɓar makulli annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali yana wasa ne shi ne ya je ce manzo Allah ya ce ka ba ni makulli maza maza ka bani kafin ma ka ce mai wannan tun sai na yi ya murɗe shi zai yi yarda da mukullin zai kama shi ya murɗe shi ya lankwashe shi ya yau ya ɗago da mukullin kawo maza Allah aka buɗe annabi ya shiga kowa aka shiga sabai aka tashi aka kafin ma a sani abu tun sai na an ya ɗaga mazo ta nan ya hau ciki annabi alaihi salatu wassalam da aka gama komai aka yi duk abin da za a yi aka yi tawafi aka yi sa'ayi aka kare aka yi wa'azi aka gama sai da aka kulla ka'aba manzo Allah ya ce sai na Ali ya je gidan su mai hukunin nan ya neme shi ya bashi sai ga mukulli an dawo musu an tuwa da zamanat ila ahliha su tun kakanninsu su suke ajiye makulli sun shiga tashin hankali can gidan na damuwa shi kenan an nuku harkar makulli ta bar gidan annabi alaihi salatu wassalam ya ce a mayar musu a ce kuma sun gobe ai da suka karɓi mukullin daga sayan ali suna kallon suna karɓa sai kuka baki ɗayan dangin suka haɗu sa masu haɗu ana zaman makoki na an karɓa mukulli baki ɗaya suka biyo suka biyo wasu ka'aba wajen manzon Allah kai ne kace a dawo mana da mukulli ba ka kwace kenan ba ya ce a naku ne ko rike tun tun tun kakannin ku ku ne da mukulli mun san haka ko rike ba mu zo don mu kwace wani abu ba ne mun zo don mu bautar Allah ne mu tabbatar da kadaituwar Allah sai suka ce to mu ma dangin masu mukulli mu duka yau muna so mu shiga addinin ka a nan dai suka musulunta a gani to idan mu musulmi za mu yi ɗabi'ar manzon Allah addinin mu sai dai ya ci gaba mutanen mu su ƙara samun promotion a rayuwa amma in yin abin da annan ne yi shi ne idan ma har kana ganin wani mutum akan fata ba zaginsa za ka yi ba ba kafarta shi za ka yi ba ai musulunci karuwa ake so kafirai nawa ne suke hulɗa da musulmi ba mu ce musu kafirai har su shiga addinin sai a girmama bawa sai a nusar da shi sai a yi mu'amala mai kyau irin yadda annabi ya ta yi da tausasawa da girmamawa sai ka ga duk sun dawo cikin addini Allah ya ƙara annabi da
وأبطل أحكام الجهالة a rannan gobe ta wa makaka manzo Allah ya bata hukunce hukunce da al'adun nan na jahala ناصبا شريعته الجراء yana mai kafa shari'an nan tasa ta Allah mai haske وفك أسير aka kwance ribatattu duka aka sake su fa zahabu wa antum mutlaqa
بحقن دماء ya zamanto annabi sallallahu alaihi wa sallama bisiyanati da tsarewa bi ina dima'in da kwararar da jini دائما tutur annabi ya hana zubar da jini ya hana yin ta'addanci بحرد da kuma kiyayewa ga tsarewa ga mutunci ومال da dukiya ما استمر ظهور mutukar shuɗe wannan na zamanai manzo Allah san tun daga fatan makata annabi ya- ya- ya dakatar da kisa ba ba farmaki babu kuma barna da ɓalla kantana duk annabi ya hana
وأكمله والحمد لله وحده ka san ɓallar da aka yi bayan manzon Allah ya tabbata bai kamu ba ya yi hijira ya tafi sun yi iya ƙoƙarin ya za su kamo annabi da sai na abubakar da suka tabbatar manzala ya shiga maka har ma garban madina har an komai bakin cikin wannan hasada da ta dame su musulman da suka rage a maka ba su fito ba sun ci wuya haka aka mai da kayan gidansu da komai ganima komai aka shiga suna ci suna gani aka kwashe ana dukansu ana korarsu abin duk da ba zai ɗauku ba su lalata musu su fasa musu randuna su kakkare kyamare duk wani abu gwalagwalan su duk suka kwashe saboda jin haushin shugaban mu annabi muhammadu ya tafi allah ya girmama shi a wani gari kuma To, duk wannan an sha an sha wannan bala'i wa kuma da yana mai cika shi ubangiji wannan addinin والحمد لله وحده jinsin yabo ya tabbata ga ubangiji Allah da asan haka ya lemu aka mantu lakum dinakum kuma ya cika suratul nasr ma ta sauka na'am صلاة على هذه الخلائق salati ya tabbata a bisa bai shiryar da halittu
نور wanda shine nuru hasken Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم وسلامه sannan mai suwarsa جسيري حبيب الله shekara baban ciki na masoyin Allah وهو الخسير shi ne kuma wato ainihin mai girgirar da wato zuciya ta cikin shauƙi
عليه صلاة الله salatin Allah ita gwada zaman za Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa صلاة على الحادي إليه شكور salati ita gwada a bisa hali gare shi ne kuma godiya na wake Allah ya saka masa
عليه مع العال الكرام salati ita gwada gare shi da alayansa masu girma da وصحبه sahabbansa حبيبي منصور Ishe masoyina annabi Muhammadu abin baiwa taimako ne daga taimakon Allah.
وذاك يقول Wancananka kuwa waninsa yana mai ainihin yankunya cikin wahala shine kafirai da masu shirka.
حرف الزاي زماني رماني Shehu ya ce zamani na ramani ko? Haka ne? Ya jefe ni.
والأمين به الفوز duk da jifan da zamani na yi min da zaluncin da yi min amma amintaccen Allah annabi Muhammadu da shi ne samun rabauta ta yake kuma a cikin zamanin وهو مركزي shi ne yarkwata nawa لا ضرني الهمز zumɗe wallanku da ke wuce ma barra ni babu yana cuta don munafancin munafiki da suɗe da kyafce ba na zarra ne lama shi shi ibrahim shi ne ne kula munafiki ya shi ana bara magawasa duk wani munafiki duk wani makiyin Allah tun shehu ya kashe shi don haka zubuɗan mai zubuɗe na munafiki ba zai cuci shehu ba Hmm, Allah ya ƙara shi bai la
أهذا بسر الحق ya kewaye da sanin sirrin nan na Allah أي إهادة dukkanin kewayewa da dukkanin sani annabi ya san sirrin Allah
بكل فهوم da dukkanin fahimce-fahimce na hadara Allah والمعاني da ma'anoni duka وهو الكنز shine taska na sirrorin Allah annabi Muhammadu فنور به الأنوار shi haske ne da shine dukkanin hasakai suke في الكون كله cikin kasantattu duka وآدم من ذا النور annabi Adamu daga wannan hasken yake hasken manzon Allah kowa da kowa ta nan ya samu shine gullarin sirrin halitta Hmm.
بان له الرمز daga wannan hasken ne annabi adamu ramzi na Allah ya bayyana gare shi متى صدأ البرق الوميد محمد wanda yaushe walƙiya mai haskakawa ta bayyana sai dai mu mu ga muhammadu ne
تدلت مزون الربح sai kirajizan nan na ribobi ta bayyana واستوطن الإز sai kuma buwaya da girma ta zauna ta kafu babu kaucewa saboda albarkacin hasken manzo Allah تعرض للسيب البهور ya bujiro da wato mama gangare masu fararar da ruwan koguna وقد ملا hakika ya cika
كذا- كذاك الأواني haka nan ya cika waɗancanan ka haka nan ya cika ƙurarraki da koguna baki ɗaya daga wannan fararar wato ruwan nan na ainihin haske da ɗaukaka na manzo Allah عند ذا أمن الفوز yayin nan ne rabonta ya gangame kowa da kowa ya samu rabonsa وقل مع النور المحيط hakika haske mai kewayawa ya warkata لكوننا ga dukkaninmu بكل مكان a dukkanin bigire من أذل ومن أز man uzulu da waɗannan da aka kaskantar ko man azulu kuma waɗannan ainihin aka girmama suka ɗaukaku duk kowa da kowa ya jike da hasken manzon Allah na'am وعينك عين الحق shaidan shi ainihiyar ka shi ne ainihiyar haƙo arshu haqiqatin shine kuma gadon nan na hakika ilahiya bihi yastalil irfan da shine ake zaɓin sanin Allah take bayyana wasirru da wal sirri mayu na Allah wal mayu da mayyazewa gane Allah da wannan Allah daga daga sirrinka ne ya rasulallahi ifanusqa min ayni ma'arif ahmadi yace abokai na guda biyu ku tsaya zuciyata da hankali na ku tsaya da kuma ni ba mun zama jam'i ba to nuska a shayar da mu wato min ayni ma'arif daga idan marmaru na sanin Allah nan na annabi Ahmadu wa ya waiha man afahu ya turɗin wanda ya saba manzo Allah ya waiha man yaghzu ya turɗin wanda ya yaƙi manzon Allah
sirabun ila rabbil bariyati man yahid manzo Allah ta farki ne zuwa ubangijin talikai manya hid wanda duk ya bare daga barin wannan ta farkin yasibu yana tabewa wa yanfu nahwa al jizyu wato kunyata tana nufowa zuwa wajensa wal qaddu da kuma ainihin halaka da azaba
kama al-tidalin lahwijada ice cikan nan ta daidaituwa da babu wani karkata da yake ainihin bata shi shine hanyar nan ta manzo Allah وطلعت وجه الحق hudo wannan ta fuska kuma ta gaskiya والفيض da fairi ilahi Wal muhammadi wal kanzu da kuma kanzu ilahi taska ta Allah إفادته منه kwararo wannan tasa daga gare shi ne yana ba jauhara muka shiga ba Eh, jauhara ce kowane niyya a kudurci niyya kwararo wannan minu daga gare shi ne Ilaihi.
zuwa gare shi barakar bika ilaika ya hadatin nurul mudan sami na وإنه hakika shi manzo Allah لسر لدى أهل الحقائق wallahi shi sirri ne na Allah nan ga ahadin nan na haƙa'iƙu masana Allah kenan ahalul haƙiƙati ahalul haƙa'i wanda suka samu ilimi ba na takarda ba ladabbi wal luguzu da ahalin ilgazai luguzai masu gane yaran halara Allah Eh, wannan abubuwa na ilgazai da kazara yake zuwa suke ganewa to sun gane cewa annabi shine gundarin ainihin sirrin Allah shine kuma asalin hasken Allah sallallahu alaihi wasallam وصلى عليه ubangiji Allah ya yi salati gare shi منه daga gare shi ba بدءا farko da ومختما kuma cikawa صلاة على الهادي salati ta tabbata a bisa bai shiryatar da bayi annabi Muhammadu بحق صدح الرمز da ita ne ita raharren rabbi ilahi yake buɗuwa yake ganuwa sallallahu alaihi wasallam